wal amlaki wa huwa al muhaymin Allah shine mai kula da da aiki da ayyukan bayi wa nuhjimu dawran an sana'i nabiyina usuran wa dawran bil mada'ihi nu'linu wa nuhjimu dawran wani lokaci kuma kan kame an sana'i wurin nabiyina yabo ga annabinmu usuran dan takaitawa wa dawran wani lokaci kuma bil mada'ihi sai ka nu'linu ji muna ta bayyana rayabin manzon Allah وإن كنت لم أوصي المديح محمد أسود أوراقا يهود قول وإن كنت لم أوصي المديح محمد ko da yake dai na zama ban iya kyautata yabon manzon Allah ba أسود أوراقا ko ban iya ba ai ina bakanta takardu da tawara يهود ina قول ta kuma bayyanawa da soyayya ka koda ban iya ba dai na ɗauki takardar ran sa zan fara da da tawara ba ba koda ban iya ba وإن كتبوا المداه يوما وأثبتوا ثم أكون مثل الذين قد آثنوا وإن كتبوا المداه يوما idan masu yaba yaban manzon Allah suka rubuta wata ran وأثبتوا sai سماتي suka tabbatar da sunana cewa ni ma ina daga cikin masu yaban manzon Allah أكون مثل الذين قد آثنوا ko da ban iya din ba ni ma sai in zama kamar wanda suka iya ana sa wanda suka iya yaban manzon Allah duk da cewa ban iya ba sai masu yaban aka ce ai da wani Ibrahim ma a ciki to ko da ban iya din ba ai na iya
فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره لزمرة من يثني عليك ويوقن فيا فوز yau إبراهيم wato a nan wa in katabul mudahu wato a nan shehu ya yi amfani ne da lugga da aka cewa lu- lugatu akalun lil baradis
ku yi shiru gani ko ya amfani da lugatu akalun lil baradis ita lugatu akalun lil baradis idan idan fa'ili ya zama muradi ne za a za a fi- fi'ilin su zai zama muradi idan fa'ili ya zama tasniya ne fi'ilin shi ma za a mai tasniya idan fa'ili ya zama ya zama jam'i ne fi'ilin za a mai jam'i to shi ne lugat akal mubarahi sabanin inda mai alfiya ce wajen da fi'ila idan ma usul da mithnain aw jam'in ka babu shuhada shine ibn malik ya ce idan fa'ili ya zama mufradi ne fi'ilinsa ya zama mufradi idan fi'ili fa'il ya zama tasniya ne fi'ilin zai zama mufradi idan fa'il ya zama jam'i ne fi'ilin zai zama mufradi haka mai al- mai alfiya ce to amma akwai lugat akan wani baraji su fi'ili idan idan ya musanna ne sai a rufe fi'ilin sa lugan misali ja'a muhammadu kaga muhammadu mufradi ne to idan muhammada ne sai ka ce ja'a muhammada ne wai fa'ilin tunda fa'ilin biyu ne shi ma fi'ilin sai ka mai tasniya in kuma da yawa ne sai ka ce ja'u muhammaduna fa'ilin ya zama jan kizo shi ma fi'ilin sai ka mai jami'i to lokacin aka rubuta rage su ita ce wai amfani da ita amma ga su ga su wannan na mai alfiya da yace wajen ne fi ya zama usul da da kana a wajen ka fata shuhada idan ka ce ja'a muhammadani to ja'a ya zama khabarun muqaddam muhammadani mubtada muakhar ja'u muhammaduna جاءوا يا زما خبر مقدم محمدون مبتدا مؤخر ده لغه اخر من براديس كده to to so da aka shehu shi ma ya amfani da wannan sai ya ce katabul mubdahu bai ce wajen katabul mubdahu ba kaga ya jam'in fi'li to ina nuni ne zuwa ga lugat aka nuna ba rabi ko wanda su ba idan jam'in suke na fi'lin sa fa ya fauza ibrahim ya ce ya rabban shehu ibrahim إن جاء ذكره idan aka ce an batan shehu ya zo لزمرة من يثني عليك a cikin jama'ar wanda suke kirari gare ka kuma ويوقن yake kyautatawa وإن- وتركي تماما للقصور أظنه مهالا فرد الله للكل موقن آه.
وتركي تماما amma a ce na bar yaban manzon Allah ga baki daya wasu للقصور mura takaitawa ta na daina yi أظنه مهالا wani ina zan fa abin da ke muhali korare ba zai yi ba a ce in bashi farko فرد الله للكل محسن Allah mai kirtawa ne ga kowa da kowa shine ubangiji na أتى المصطفى يوما يجود بنظرة تبصر أوضاعي وقلبي تؤمن أتى المصطفى يوما ya kusa wato manzon Allah wata rana يجود ne بنظرة baiwa da kallo تبصر wannan أوضاعي kallon da zai min ya wanke dukkan zanabai na وقلبي kuma تؤمن ya cika zuciyata da haske وإن شاء قواني لحمل خلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن وإن شاء idan Allah kuma ya so قواني لحمل ya خلافة karfafe ni don ɗaukan halifancin sa zama halifarsa a bayan ƙasa لكي أرفع don التوحيد ɗaukan kalmar la ilaha illallah shine tauhidi والكل مؤمن kowa ya zama ya bada gaskiya da Allah ليسلم جل الناس أقتل بعرها يا آدم وإني مؤمن بك مؤمن ليسلم جل dan الناس mafi yawan mutane su zama sun musulunta أقتل بعرها ya ce جهادا waɗansu su don jihadi وإني مؤمن ni na بك ba da gaskiya da kai ya manzan Allah محسن mu mai kyautatawa ne zuwa gare ka فأرفع علما للجهالة وادئا وأصدر راية السليم وأدفن فأرفع علما dan ɗaukaka ilimi للجهالة وادئا na ajiye jahilci don babu jahilci ilimi ya wadatu ko ina da ko ina وأكثر راية dan su zama السليم kuma na karya tutocin salibu ɗin cross Wa wa adifin.
adifin kunne ta فبه يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين الحنيف يزين فبه يرفع da الجور albarka ta ce ba العظيم ake ɗauke zaluncin nan babba shine kafirci فلا يرى سوى ya العلم zama ba za a ga wani abu in ba ilimi ba والدين الحنيف yuzayyanu addini ba hanifi ɗin kuma ya zama shine ake kawata shi فتمسي رجال الله في ظل راحة وإذن وتمجيج وبلهج آلم فتمسي رجال musamman ya ga الله mutanen Allah za a ga fi zillar rahmatin za a gan sun yi ne a cikin inuwa ta hutu da وإذن girma da وتمجيج ɗaukaka وبلهج da آلم dinga bayyanar da gaskiya يكون ذمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم تمكنوا يكون ذمام tare da العالمين mahalarta duk a lokacin جميعهم sai ta zama da aidiyar rijali a hannun mazaje بالعلوم da makwabta تمكنوا suka tabbata da ilimi wanda suke malamai su ne za ka sun rike harkar ta addini فيأتي مسيح والرجال رجال بدين الإيمان لها شني يتدينوا آه.
فيأتي musamman مسيح bayan haka sai isa ya zo والرجال رجال wa'annan rijalu inda muka faɗa wanda suka tabbata a ilimi sai su zama su ne ma- wato mutanensa بدين الإيمان لها شني idan shi isa ya يتدينوا zo zai yi addini ne da addinin manzon Allah wannan na musulunci din ba wai wani addini ne zo da shi ba sabo هنالك أما الخير لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع محكم
Ah.
هنالك أما الخير To a lokacin da ba za a ga faira ta ganta ko ina da ko ina لا شك babu kokonto لن ترى سوى ba عارف za ka ga wani بالله ba in ba wanda yake ya san ubangiji ba والشرع za ka ga محكم kuma shari'a ta kyautata ta ana yi ta da kyau kamar yadda ya ka inda inda take ويحتم عيسى لا تكون ولاية بعيد ممات الروح فلا يدفن ويحتم idan isa عيسى ya zo sai ya cika walitakan nan ba لا لا تكون ولاية بعيد bayan ممات ko babu الروح sauran wani wali kuma bayan isa ya zo ya wuce فلا خير duk wani يدفن alkhairi kuma sai a binne shi فإن لم يكن من يذكر الله زلزلت زلازل ساعات ونادى الموزن فإن لم يكن من يذكر idan الله aka ce babu sauran mai ambaton Allah Zalzalat- bayan kasa زلزلت زلازل ساعات girgizar alkiyama kuma sai ta girgiza muka ce a bayan kasa kuma ba sauran mai kiran Allah ونادى shikenan الموزن zai Isra'ilu shine zaka ji yayi kira kuma sai a kowa ya mutu shikenan أيا رب حقق بالأمين رجاءنا فما لي سوى أن أسأل الله معدن فيا ya رب ubangiji na حقق ka رجاءنا tabbatar mana da burin mu bil amin dan albarkan Muhammadu amin فما لي سوى أن أسأل الله ba ni معدن da wani abu ba in ba an roƙi Allah alkhairai ba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها للدين قصري مامن آه.
عليه صلاة Rahama Allah الله da bata zai kuma salamu sana amincinsa صلاة بها albarkan wannan للدين salatin قصري ba مامن da gidana ya zama wurin zaman lafiya ga addini ya zama ma'amal na na addini عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب والذين قد حسنوا آه.
عليه صلاة Rahama Allah الله da bata zai kuma salamu sana amincinsa وآل da halaye
وصحب da sahabbai والذين قد da duk wanda حسنوا suka kyautata bayan su كفى وقت هذا العبد أذكره نفسا لربي شكرا فهو بالشكر قد وصى كفى وقت هذا العبد Wannan- lokacin wannan bawa shine shehu ya tsarkaka أذكره نفسا ina an ba ina faɗan wannan kuru-kuru a bayyane lokaci na ya tsarkaka لربي na شكرا faɗa idan godiya ga ubangiji na فهو بالشكر قد Allah وصى an yi wasiya da cewa a yi godiya tun da ya zamani na ya zama sayar to saboda ka dole kun gode masa saboda ka na gode masa ولملا وممدوح النبي محمد بأمداحه ينفي عيوبي والنقصا me ولملا yasa ba zan gode ma ba zan gode wa Allah ba وممديه النبي ai ba wani محمد nake yabo abin yabo na shine annabi Muhammadu بأمداحه ينفي da yabo عيوبي yabon da nake wa manzon Allah aibobi na ta suke koruwa wannan da ƙasa tawaya ta take korewa وحسن سيرا في المدينة كسيدي وأرقص لو أني فتى يحسن الرقصا وحسن ina سيرا kyautata waka في a cikin مدينة yabon ka ya manzon Allah sai ya shugaba na وأرقص kai har ina yin rawa ma ina yin rawa ka لو أني فتى da a ce ni saurayi ne يحسن da الرقصا iya rawa to da sanda nake rera waka nan sai ya banka sai a ga ina rawa to na riga na tsufa لذكراك يا أروني اهتزاز مودة فروي بجسمي طائر سكن الأبصار لذكراك يا ina أروني اهتزاز مودة ambatan ka ya rasulullah wata girgiza ta soyayya ka sai ni tana bujiro mu فروي sai بجسمي ka ga ruhi na da yake cikin jiki na طائر sai ya zama kamar tsuntsu da سكن الأبصار yake cikin keji yana so ya fita babu hanya ya buga can ya buga nan ya ko ina arba an saka wayoyi an an an kare shi to ni ma haka nake ina yabanka sai in ji ruhi na kuma yana so ya fita
وقد جاءني يومي من أحمد أنني ومدهي مقبول تلقيته نصا وقد جاءني يومي من أحمد labari ya zo a yini na daga wajen manzon Allah أنني cewa ni ومدهي da yaban da مقبول nake wa manzon Allah manzon Allah ya bani labarin cewa dukkan bakkuna da ni da yaban da nake yi تلقيته na نصا fata wannan wannan labari daga na faɗa kurukuru ne haka manzon Allah ya bani نقبت وإن شاء الأمين تقلبت نقائص أعمالي كما لم فلا نقصا نقبت na tawaya وإن شاء idan الأمين manzon Allah ya so تقلبت نقائص أعمالي tauye ayyuka na sai su juya su zama كما su لم zama cikin kamala kuma فلا sai ya نقصا zama ba a samu tawaya ɗin ba فعبد مسيء قال ما صار موسنا فما ليت والحسنى تؤد فلا توسى فعبد kun مسيء ba shi mai ce bawa ne wanda ke mai munar aiki قال ما صار ko kuma موسنا bawa mai munar aiki ai da yawa yakan zama kuma ya kyautata aiki daga baya bayan da ayyukan sa mummuna ne kuma daga baya sai ya canza فما ليت to ni والحسنى dai ba ni da wani abu in ba la ilaha illallah ba da تؤد za a ce wai aikin alkhairi da ne banda komai ba la ilaha illallah تؤد da za a kirga فلا ba توسى ko za a iya bibiyar ta ba وإن أتنا المصطفى متصرف لربع وتكفير لما أما أو حصى فإن أتنا kaga المصطفى kulawar manzon Allah متصرف mai canzawa ne ba لربع da وتكفير ɗaukakawa da kuma yawaitawa لما da أما abin da ya game Awa awa ko hasa.
abin da ya kewaye أتى المصطفى يوما يجود بنظرة فيجبر كسرا من جناح لنا قصا أتى المصطفى ya يوما kusa manzon Allah wata rana يجود neman بنظرة baiwa da kallo فيجبر ya كسرا tura karaya من جناح daga fukafukin da lana Lana kusa kusa.
aka yanke shi ba zai iya tashi ba saboda wato saboda tsuntsun aka yanke mai fukafuki ba zai iya tashi ba to wato fukafukin a nan wato zunubai kenan yake ne sai ya ɗora karaya na- na zunuban da aka yi عليه صلاة الله ثم سلامه لطيبة بي نجدي له تؤمل النصا عليه صلاة Allahumma الله la tabda alaihi summa salamu sanna amincinsa لطيبة بي نجدي albarkar wannan salati Allah ya sa taguwa ta ta yi gaugawa ta ta yi gaugawa da ni له تؤمل النصا zuwa ga ɗaya ba ta manzon Allah taguwa ta zan hau ta yi sauri ta kai ni ta
عليه صلاة الله ثم سلامه فتفات آدائي ومن كاد أولى الصا alaihi salatu Rama na wallahi tabbata ga Yusuf masalamu sannan amincinsa.
fata fata a Albarkar wannan hagaki salati Allah ka kunyata abokan gaba na.
wa man kada Allah ka ka- wato ka kunyata wanda ya mun makirci a boye.
aulasa Wanda ya makircin a bayyana ma duk ka kunyata su.
عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل شكاياتي فريشي يقره الساعة عليه صلاة Rama الله Allah tabbata ga Yusuf masalamu sannan amincinsa.
تزيل Albarkar شكاياتي wannan salati koke-koke na Allah ka kusan mun da su.
فريشي يقره Zaki الساعة na fa ya tsufa ya yi fari.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاد أخله كل ما وصى عليه صلاة Rama الله Allah tabbata ga Yusuf masalamu sannan amincinsa.
وآل وصاد sahabai أخله كل ما ka gyara وصى duk abin da manzo Allah ya wasiya da shi Alkur'ani.
an taba za ta fata ne shi ya rasulullah ذات الفاتح ذات الفاتح